kai baka san Allah ba ai baka Allah ka sani na san ma manzo Allah su kunna manzo Allah kake mamaran ka sani saboda haka duk karatu duk dabarun ka duk hikimar ka sai ka nemi taimako daga gun manzon Allah addu'a ce za a yi don neman bukata abun Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji waje na yace a jina Allah wannan yayi gaggawa. Ya ya za a yi ce in kana son ka yi ma Allah ka roki Allah wani abu ka fararawa Allah kira sannan ka mun salati. Me ma'anar ka masa salati? Ka yi wasila ne sannan kuma ka faɗi bukata. Alhamdulillah mu ba ma da damuwa ba ma da bakin ciki ba ma da haifatation hankalinmu a kwance ce saboda an mana saiki mun samu nutsuwa mun samu hanya da ta ko ta hanya da an dora mu a mataki na islam mun karba an dora mu a mataki na iman mun shiga an ɗaga mu an kai mu mataki na ihsan mun shiga mataki na ihsan din alhamdulillah kuma shi wanda ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin nan shi ya zo ce manzon Allah na menene addini manzon Allah ya ce su ne wa'annan abubuwa guda uku islam iman jama'a manzon sallallahu alaihi wasallam duniyar nan a cike da duniya ba komai babu wani arziki da wani tantance ce na sai dai mai karfi duk abin da kake da shi mai karfi yana iya kwashi babu tsari a cewa ga yanayin mallaka ga ka'idodin mallaka babu babu tsari na zamantakewa menene haƙƙin uba akan ɗa ne haƙƙin ɗa akan uba ne haƙƙin makwabci akan makwabci ne haƙƙin talaka akan mai kuɗi ne haƙƙin mace akan mijinta babu wannan tsari sai dai kawai ko da wani na shugaba abinda kwakwalwansa ta shiryo masa shi ne tsari ko ya yi ko ya yi kyau ko bai yi kyau ba shi ne tsari na taimako babu shi sai dai abin da kaga dama amma zo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo ɗan adam kaka zamantakewa da ɗan adam ɗan adam aka masa tsari aka ba shi wato program ne da ya kamata ya rayu mace ta san ita ma mutum ne talaka ya san shi ma mutum ne kowace kabila ta san ita ma tana da haƙƙi hada da suka da kabilu daban-daban kaji ana cewa wannan rumi ne wannan farisi ne wannan habaki ne kuma aka ba su equal consideration suka zama ana kallon sa matsayin abu ɗaya ka'aba da girman sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka aka ci maka sai ɗauki baki baki ya tsora a kan alhali ga ƙuraishawa manya-manyan larabawa farare kyawawa za Allah yana ganin bai tsora su a kanta ba sai tsora bakin mu bawa tsohon bawa amma tsora shi a kanta aka ce ya kira kuma larabci kiran sallan da larabci ne larabcin ma bai iya hantar sa ba ya iya hantarsa da yake amma za ce shi zai hau ko kai ba kurai ce ne in ba ta ɗaiɗai ba suna ganin kawo kan ka'aba ba ka isa ba sai ka kai wani ko da mazala ya rufe wani ƙabilan wani ganin cewa wani shi ne zaɗaɗɗe wani shi ne kaskantarsa don Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo yanda ake siyari in aji da sai abin da kaga dama da kudin ka za ka amma sai ga shi an kawo wasu sharuɗa da wasu ƙa'idoji yadda wani zai ji daɗi aka kawo maganar yarwa lahiya da ba wani ƙa'ida na wai a yanka dafa lokaci kaza a yanka dafa lokaci kaza sai ga shi an kawo lahiya ne hakika ne yankan suna yankan lahiya su sai dan a samu a ce an yanka wani abu nama ya shiga cikin jama'a sun samu sun ci talakan da bai san yadda zai yi nama ba ya hadisi hadaya na aikin hajji duka irin wani abinci zakka manzo sallallahu alaihi wasallam kawo wannan polisi na Allah zakka zakkan akwai ta dukiya akwai ta dabbobi akwai ta noma akwai ta tsiri saboda kawai a rinka siyarin in arziki tsakanin mai shi da mara in kayi noma ka kawo one over ten ya baya idan Allah ne ya shayar maka in kai ne kai wahala a lambu ka jawo ruwa ka shayar ka ba da wasu ba in ka tara arziki ka ci sako su kayi rana har ya shekara wani ba ko ka raba ka watsa kowa ma ya samu ya amfana in sallah ta zo ta karamar sallah ta fitar da zakka ta ƴaƴan tutture sa'i sa'i da kai kanka ka babba mu sadaka su ma kiyar abin da Allah ya ba su in ba ka da shi kuma kai ne za a ba su wannan mun san wani wannan tsari ne wanda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai kawo mana wannan ya nuna mace ita ma tana da haƙƙin mallaka da ba ta da haƙƙin mallaka sai dai a mallake ta sai dai a mallake ta in ta in ta ya mutu kuma ita ma a raba da ita gadon a raba ta cikin gado ita ma gado ta ce ko dai ta mayarwa ta mayar musu da abin da babansa ya kashe ko kuma ita ma ta zauna ta yadda ya yi duk wannan tsari Allah sallallahu alaihi ya kawo mai mulki aka ce ga limit na mulkinsa dole ya tausaya wa talakansa ya ba wa talakansa haƙƙinsa kar ya zalunce shi kar ya taɓa shi ba tare da haƙƙi ba aka sa menene dai kuka wanda zai sa mai mulki ya hukunta talaka shi kuma talaka ɗaya shi kar ya yi girman kai kar ya nuna cewa ya isa ya yi biyayya ga wanda yake jagoranci aka zo aka tattaro ilimi aka zuba shi a cikin takardu da alluna wanda da larabawa ba su da wani tsari na yin littattafai ko labarari ko menene amma zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu marubuta wanda su suke rubuta sakonninsa su suke rubuta bayanansa tun daga rubuta alqur'ani har zuwa rubuta hadisai ko da yake da farko ya hana ma daga baya ya rubuta ta aka yi da amru bin al-as cewa ba abin da ke fita daga bakin nan sai gaskiya rubuta to ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana tsarin documenting din ilimi ai documenting din sa aje dan na baya da gada duk wannan tsarin rayuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo wai ba quraishan nan mahasinan nan ba matsalaban nan wanda bai yi karatu ba bai yi iya rubutu ba wai shi ne ya kawo wannan tsari to yanzu idan an samu wani horfesa ya rubuta wani littafi ko ya faɗi wani abu na ilimi aka ce ya kawo gudumawa wa ɗan adam za a taru don a yi honorin ɗinsa har a ba shi wani honorin digiri a yi honorin ɗinsa da wani digiri ko daftarin digiri ko menene kuma da masu gemu dogaye da masu gajerun gemu duk su haɗu a ci abinci a sha abin sha a ce an gode ma wannan mutumin to me kai yau manzon Allah dan ka nuna ta gode masa bisa ga waɗannan abubuwa da ya kawo saboda haka ni a guri na ina gani maulidi dole ne don in ba kai ba baka ba manzon Allah haƙƙin sa manzon Allah ya yi iya abin da zai yi don kai ka ji daɗi ya kawo wannan ilimomi duk wa'annan ilimomi da kake gani tutar su daga manzon Allah har yanzu ma ba a gama da kallaman Allah ta sallallahu alaihi wasallam to in kai injiniya ne na tona bohol bohol da rijiya ka iya gane nan akwai ruwa nan babu ruwa to shi shi ne asalin tekun da suka kulkulo da ruwan har yanzu ba samu injiniyan da ya iya sake rikin dinda ruwa zai rinka kulkula daga cikin sa a ta sha kowa ya wadata wa an samu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fitar da ruwa daga cikin sa a sha idan ka ka tace ruwa ya zama mai kyau iya wunsa ne ke tace ruwa ya zo samu rijiya ya tofa mai zarfi sai ta yi zai idan kai ne masanin technology information technology za ka iya shirya na'urori da za a yi magana daga nesa wannan almajiran manzon Allah ma sun iya su suka fara koyar da wannan tun da Umar bin Khattab yana zaune yana magana daga naha wanda da sojan sa cewa ya sare jaba manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune ke musu sarkin habasha ya rasu tashi na sarki sai mu da harshen tukunna ka yi browsing ka gani shi kuma yana da wani yake gani har yanzu idan gwanin su kane ne kai to ba mu samu wanda ke su kane sai ga abin da kake faɗa a zuciyarka ba har yanzu shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako da ce in ka so bari ma bari mu ga maka abin da ka zo ka tambaye ni ko abin da ka zo ka faɗa karo manta abin da ya gaya ma babbansa abbas cewa ga yadda suka yi da ummul fadali a makka lokacin da za ta fito yakin badar har yanzu ba mu samu wanda zai ce da dama ɗauka kasashen turai suna da na'urori suke ko ba su kike suna ganin to matsalar Saddam Hussein da ya ta nuna mana ƙarya don sun yi sai neman Saddam Hussein ba su gane yadda yake ba sai da aka yi kusan shekaru ba sun yi ta neman Gaddafi ba su gane yadda ake ba yadda suna amfani da yan leƙen asiri da sauran kaga da yadda yake faɗa cewa suna da na'urorin da don sun yi saitin ko ina za su iya ganin komai da yake cikin gida ai da tun sun ganga da irin waɗannan mutane ta ga a shekariya saboda haka in zo sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ba makiya musulmi sun yi bincike a kan sadana ɗauko wasu daga cikin maganganu da aka yi maganin yawan suka zo wanda muke son mu ji albarkacin bakin nake so in taɗaita manyan mabi masu bincike na duniya ba musulmi ba sun yi ta bincike a kan rayuwar manzon Allah gaba gaba sallallahu alaihi wasallam suka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tantiyan ya yi tantiyan a fannoni da dama kuma sun yadda shi ba da ɗaya ne sai dai kawai sun kasa yadda cewa shi manzon Allah in su ce ai yana da wata irin basira ko yana da wata irin kwakwalwa daga cikin akwai wani ya yi magana a kan auren manzan Allah ya ce shi yana mamakin wani irin jahili ne yake auna manzan Allah da cewa mai sha'awar ne mai tsanani shi yasa ya auri mata da yawa yace wannan jahili ne wanda wannan magana baya yace kar ka manta shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai yi aure ba sai da ya kai wajen shekara ishirin da yace da ya tashi aure duk mai sha'awa saurayi budurwa ne sai ya aure bazawara yace wannan bazawara sai ya zama sama da shekara ishirin da ita har ta gama rayuwarsa har ta rasu bai mata kishiya wannan ba kafiri ne ke wannan bayanin yake wannan anadin yake bai yi aure ba ne bayan kuma da ya tashi aure sai ya auri tsofaffin mata waɗanda mafi yawancin suna da ‘ya'ya yace saboda ya iya siyasa shi a nan yawwa sai ya ɗauko wannan kabila ya sa a gidansa sai ya ɗauko wannan kabila ya sa a gidansa sai ya ɗauko wannan kabila ya sa a gidansa sai ga shi ya waye gari duk kabilun nan suna ganin manzon Allah su sun su kace wannan aure da yayi ba na sha'awa bane na siyasa ta siyar da al'umma kafiri ne yake faɗin wannan yace kuma saboda shi mutum ne mai son taimako saboda haka marayu ne da suke hannun waɗannan mata yake kokarin in ba sun shigo gidansu ba ba zai mai yiwuwa ba zai iya sa ido a wannan wani kafiri ne yake kuma akwai wani kafirin shi kuma da ya yi bincike a kan mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren tattalin arzikin gidan yace ku gaya mu in ba Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wani shugaba ne sai sai a tara masa haraji al'umma daga ko'ina ana tara masa haraji mai dimbin yawa wai kun san me yake nufi da haraji amma shi shugaban sai ga shi ya ɗora wa kansa cewa baya da shi a cikin wannan haraji shi ya ɗora wa duniya haraji yace a mulkin duniya ba a taɓa samun kai ka sa haraji amma a wannan haraji ba ka da shi kai haramun ne gare ka yi tibbin ɗin kanka daga cikin wannan not only for how Muhammad sallallahu alaihi wasallam but even his family har matansa da ƴaƴansa kai har shi san jikokinsa wai bai halata samu shiya daga wannan duniya shi wannan na nuna maka wannan mutum ba mai son zuciya ba ba dan kansa yake ya za a yi asarar miliyan kuɗi amma banda kai banda matan banda yaya wai har kana hutu kana bari gidan saboda matanka sun ce ka saya musu kayan kwalliya bai yarda ba amma bai yi musu cewa matansa suna da haƙƙi na su samu wannan zuciya ba kowace daga cikin su in ka samu shiya shi shugo a kamar yadda yana magana ne a kan ayan da take cewa ya nasa annabi ko tana magana cewa in kun kunna turidina alhayata duniya wa zinata sun yi nufin su ce sahabbai suna walwala suna samun ganima suna neman suna cikin walwala ya idan an shiga kunci amma yanzu akwai wadata to mu ma matanka ya kamata mu ma a take mana mara a kawo mana gwalagwalai a kawo mana alharinai a kawo mu yi kwalliya sai mu zalla ya fushi ban gida sai da Allah subhanahu wataala ya saukar musu da wannan doka idan dai kun kasance duniya kuke so da kwalliyar duniya fata alaina kuma kunna in ba ku kayan gaskiya ne a biya kun yi jihadi kun yi kokari amma fa wa usarrihu kunna sarahan jami'a ko wace a ba ta miliyan amma ta je a gidan da ita kadai ba a gidan ma'aiki وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا to yake faɗin wannan yace wallahi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba dan san kansa ya tsara wannan ya ce tsari ne mutum ne ga wanda sosai bai san tafiyar da jama'a wai shi ya tsara babu da kuma kenan cikin ba da haka ba da ya zama na biyu ke akwai wani shi ma ba musulmi ba shi kuma yana magana a kan yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki dan adam yace wallahi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yake yi babu san kai babu kabilanci yace zan muku example yace shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce ba babban abokin gaban musulmi kamar bai hudu. Ya ce wannan Muhammadu ya faɗa a littafi. Kasan shi ba zai ce Allah ya faɗa. Wai yana nufin ayan nan da ta jidan na a caddan nasu a dawatan lillazina amanu al-yahuda. والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ka ji ma'ana sai ana yabon su zalika bi anna minhum qisi wa ruhban wa annahu haythu tudrun wani irin adalci ne wannan abokin gaban kana faɗin kwalitis din saboda mene Allah ne ya umurce mu kuma shi ne zai yi hukunci akan yanda ya kamata mu yi magana shi ma zai yi magana sai ya yi daidai da abin da ya ce mana. Don ya ce mana la ya ji mallakun shan'anu ƙaumin ala Allah ta aji da idu. Ko kuma sai yanzu zai ke faɗi cewa ai ku da tsara biyun kisisi na. Yanzu wani ɗan izala ne da ke ɗan ɗariƙa akwai manyan malamu. Misali, waye ma ɗan ɗariƙa manyan malamu. To ga shi Ubangiji wanda shi ne ce ga mafi tsananin abokan zama amma ce ta gum istisin ya ce wa rububan akwai masu ibada ma annahum la yastakbirun kuma ba su da girman Rabbul Izzat sai adalci ko shi wannan sai duba wannan sai ce akwai hafta different why why there is no chapter for Aisha chapter. Khadija, look at the contribution of Khadija to the development of Islam. Why there is no chapter of Khadija? Khadija ba ta da sura, sura ta Khadija. Pau, pau, pau, pau, pau, pau. Yace ya wanda yake ita ce ma ta fi kowace kuma nau'in jinjin jini habiba ba ya ce ya zo tura ta faɗi mata yace amma sai ka babban ba yahudiyan nan sananniyan nan maryam a suratu maryam suratu maryam maryam Muhammad umarni ake bai. Ga kamar zai musulunci. Wallahi umarni ake bai. Shi yasa baya da zaki tunda an ce ga suratu Maryam sai ya kawo suratu Maryam. Amma da yana jin son zuciyarsa da ya yi tsirƙeƙa ɗin suratu Fatima. Yace amma da yake umarni ake bai. Maryam, ya faɗi kwanaki na Maryam. yace Isa alaihi salam ya kuma faɗi wasu irin dabi'o'insa da yadda aka haife da darajar yace Ali Imran Ali Imran family guda ne family guda ne suna da tafka cikin Al-Qur'an Hassaniya kawo ta samu can amma Fatima ba ta samu ba Aisha ba ta samu saboda there is no selfishness daga gurin masu barna wannan ba abin da makiya musulunci ne suka rubuta a kan prophet sannan adalci ko kwanaki darajojin kimar kai musulmi ne ka ce wanda contribution ka bayar waɗiya musulunci suna yaban ka suna faɗin halayen su wanda ba jahilan su ba to kai ne ka ce wani tallakai na annabi muhammad to dole mu yi maulidi saboda shi ne tallan mu wa duniya muna tallan annabi muhammad kuma in ba zaya mutane yanayin wanda kake so su so shi ba in lai ba so shi ba ko aure za ka yi bayan ka yi sai ka yi da ɗan aika sai ka yi da abokai sai ka haɗa da kawaye duka me kake kokari wai ka yi convincing din wanda kake ta aure ka kawayenta ai wallahi yana da hali kaza yana da hali kaza yana da duk akan ne a yi convincing din ta ta yadda ko ba haka ba kai kanka abokanka ka ɗebo su su zo ka ja ka dake a wannan ai abokin mun nan kai kun yi ba mai hali kaza dai kaza kaza kaza ne duk din ai convincing din ka ne ka yi cewa wannan wanda ya kamata ka zauna da shi wanda haka me kake da su mu ba za mu yi kokari ne convincing din al'umma su fahimci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yadda da shi su ƙaunace shi su yi biyayyansa to daga cikin abin da na rairayo mana game da abubuwa da ya kamata mu lura da su mu san cewa shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam da muke yabonsa ba irin mu bane ba daidai da mu bane bai ma yi kusa da mu ba ai har a jikin ma bai yi kusa da mu ba bai kwatantu da mu ba ba kuma za mu iya kwatanta shi da mu ba saboda shi ya fi ƙarfin kwatance shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya yi yake yabonsa kafin mu mu yabe shi kan manta Allah ya rantse da rayuwarsa rayuwar manzon Allah Allah ya rantse da rayuwarsa na amru to rayuwar da muke suna da ita nan rayuwar da muke sunawa da ita nan Allah ce na rantse da wannan rayuwar ya yi shaida da kansa akan manzancinsa wallahu ya tabi innaka na rasulu yaren karanta waɗanda suka yi makiyasa wanda suka ce masa majanu Allah ya ce nun wal qalab wa ma yasuru ni ban taba jin inda Allah ya fusata irin wannan guri ba ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun ni'iman da Allah ya masa kuma ta duye ta zama rashin hankali hauka wallahi ba haka ba وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطيع كل حلاج مهين حماد مشاء بنميم مناء بالخير معتد أثيم وكل بعد ذلك dan tuhuma wanda baya da asali ma'ana su ke duk wannan Allah ne yake raddin an taɓa masu annabi Muhammad sannan Allah ya ce da ni da kai kan din din din saboda wasu ta ya Allah sun bata da manzon Allah ya ce ma wadda aka rabuka wa ma kaza wannan fa duk Allah ya aka zo aka ce ai shi kan familin sa sun kare ba shi babu kuma zuriya yace inna kana aka wal ya haɗa sunansa da sunansa a wurare da dama in kareriyo wai wasu na cewa wai kar ka haɗa Allah da manzo Allah ya ko ka je ka je ka kankara ayoyi wallahu wa rasuluhu duk irin wannan Allah da duk inda ya kawo kansa sai ya kawo manzo Allah ba a samu wannan a annabawan da suka gabata Allah ya musu su inda Allah zai kawo ko ya kawo manzansa sannan ya kawo kansa ko ya kawo kansa sannan ya kawo manzansa a cikin alkur'ani wannan na barku da alaramoni su za su rere su gaya mu Allah subhanahu wata'ala bai bar manzon Allah ba sai da ya rinka sifanta komai nasa ya yi maganar hannunsa ma kunta ta tulumin kabli min kitabin wala ta kutuhu bi yaminika ba annabin da Allah yana lissafa gabobinsa dalla dalla babu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ganinsa ma zagal basau wa ma kaza ya yi maganar zuciyansa نزل به الروح الأمين على قلبك yayi magana kirjinsa alam na sharaha raka sadaraka ko ba ana an so idan raka ko ya faɗi kunnensa ul uzun khairul lakum duka waɗannan saboda manzo sallallahu alaihi wasallama na Allah ne babu wani manzon da yake Allah yake faɗin sa dalla dalla baya kiran sunansa ya taɓa cewa ya Muhammadu ba sai dai ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muslimin ya ayyuhan mudassir inda ya kira sunansa kuwa to wani muhimmin sako ake so a nuna shi ne dai tunda ana ce nabiyu nabiyu rasulu rasulu to wai wannan rasulu waye kace sai ka bare sai to ai mu ba mu san ba kai bane ma ba taba cewa kai ne sai wallahi ko muhammadu rasulullah shi muhammadu ne wa amanu bima nuzila ala muhammadan a tabbatar shi din ne ake magana ba da haka ba ba ta ai abin da kake cewa ga ta an ce manzo an ce manzo to ba a ce kai bane ba kira sunan ka Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi shi kadai ne Allah yake kafin a gana da shi a kawo wani abun hadiya bayan saboda a gana da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe da sunan masoyinsa ya haɗa masa soyayya da badaɗantaka wanda annabi ibrahim badaɗi kawai aka ba shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine habibul lahi shine khalilul lahi har ma na ta ta zai dauki khalilu shi ma da ya dauki sayyidina abubakar ya zama khalil din shi shine kadai Allah ya haɗa masa tsakanin zance da gani annabi musa ya samu zance amma bai samu gani ba amma Allah sai ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin zance da gani ta koma da ko kuma tilka bi yaminika ya Musa ya asaya atawakkau alaiha wa hujja ala ganami wa li biya ma'arib ukra alga ya Musa falqa fa idha hiya hayatun tas'a قل قال خذها ولا تكب سمعت عشيرتها الأولى أم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آية الكبرى اذهب إلى فرعون إنه لدع amma duka babu inda aka ce sai ya gani da ya nemi ganin mata aka ce wanzu ilan jabali fa in ka karra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وترى موسى حقيقة ما شيء من قال لك رآه رآه رآه ماذا قال بصر وما تجلى shine kaɗai aka kai shi har sidratul munta duk annabawan nan a baya baya ake barin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya je har sidratul munta shi kadai ne Allah ya haɗa masa alƙibla biyu ya fuskanci baitul maqdis ya fuskanci ka'aba shi kadai ne Allah ya tara masa hijira biyu ya yi hijira zuwa baitul maqdis ya yi hijira zuwa madina shi kadai ne Allah ya tara masa tsakanin ilimin zahiri da na batini dan annabi Musa sai aka raba abun biyu halirun na da na batini yana da na zahiri amma shi manzo Allah duk sai aka haɗa masa batinin da zahiri ba a ce ya je wajen wani da zai je karatu kwaya uku kuma kwaya uku su karfin sai sai ya hakura ba shi duk karatun an bashi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da wannan shine aka tara masa tsakanin shari'a da hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka taimake shi da razani shi kadai ne idan ya so ya doshi wuri da yaƙi to duk sai a karya zuciyar mayakan su shiga cikin firgice tsakaninsa da tafiyar wata guda shi kadai ne aka masa haka shine aka ba shi jawami'ul kalim da faɗi kalma ɗaya a zauna ana rubuta babban littafi a kanta shine wanda aka ba shi mafatihu kaza'in al-ard mabuɗin taskokin ƙasa duka an nuna manzo sallallahu alaihi wasallam an kuma damta masa shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa zance da dukkan nau'o'in wahayi wahayin jibrilu wahayin ilhama da kuma wahayi na magana gaba da gaba munajati shine Allah subhanahu wa ta'ala ya hada masa wannan shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in da yi laifin ba ma tun da yi ba an gafarta masa sauran annabawa sun neman gafara da ce amma shi ake baka ba ka yi ba ma amma duk da haka an tsara ma dan kasa dan ya samu ladan gafara nan da ake samu sai aka ba shi gafara aka ce in ma zai yi ma an gafara balle da yi bai yin ba babu laifin da manzon Allah ya duk wanda ya ce manzon Allah ya laifi ya karyata wannan najmi wannan najmi idza hawa ma dalla sahibu wa ma zuwa to yaushe ya fata ina ya je me zunubin nasa wa ma yanzu ba ni hawa ilwa illa wa yuha annabu jibril ku har da dukkan annabawa ana ba su sababbin sahabbai guda bakwai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne aka ba shi zababbu guda goma sha hudu ko da yake hudu kawai muke ci ko akwai wanda suke talajin cewa wai an ce asharatul mubashiri na biljanna wai amma abun mamaki inda za ka san abun akwai son kai a ciki ba fadima ba hasan ba husaini wannan sun ga fadima أثم وإذا ضلت الأقول على علم فماذا تقول ابنهم نساء ba shi hadisin ba Hassan da Hussein ne muka ruwaito hadisin sayyida shabab ahlul janna ba to ya aka ce ba ai da suna su special ne wayannan ne aka hada su aka musu rugun tsumi su guda goma wuri daya amma suna su special ne sayyida shabab ahlul janna sa'idatun nisa'i janna zaka ita ce kanta ba ka ba ta ma ta certificate wa ga yau yin zali aka rubuta a da wani da wani da wani da wani da wani ku goma an muku kaza da wanda aka rubuta nashi na musamman aka ba shi wane ne aka fi girmamawa saboda haka babu wannan wannan tuhuma ba gaskiya ba ne sahabbansa shi ne suka fi duk wani mutum ba annabi ba ne a cikin al'umma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aka yi masa wannan kuma Allah ya sa dukkan su mujtahidai ne kuma aka yi da yawa masu ɗumbin yawa ba kuma yadda sauran suke da ‘yan zaɓai kaɗan ba. Shi ne kaɗai masallacinsa ya zama ya fi dukkan masallacin duk inda suke a duniya. Kuma garinsa ya fi dukkan garuruwa. Wai shi saboda na musamman ne. Sai aka ƙi barinsa a Makka. Mun an bashi a Makka ce to waye ne garin annabi ne ko manzon Allah. sai aka je aka masa birninsa daban sunansa madina kuma ba a kai aljanna maka ba sai a kai aljanna gidan manzon Allah a nan ne akwai wani majalisi da na taɓa muku in za ku tuna wani lokaci wai ana ce ‘yan ɗariƙa sun yaudari kansu suna ba da kyautan aljanna kamar gyaɗa wa'yan ɗari'a kun yaudari kanku kuna ba da kyautan aljanna kamar gyaɗa wai wanda ya shiga ɗari'a ɗan aljanna ne suna ba da kyautan aljanna kamar gyaɗa to wai mu fa ba mu ba da kyautan aljanna shehu tijjani bai ba da kyautan aljanna shehu ibrahim bai ba da kyautan aljanna Shehu Tijjani ruwaya ya isar da ruwaya. Shehu Ibrahim isar da ruwaya. Menene isar da ruwaya? Ba mai mutum wannan hadisin. Iza marartum bi me? Iza marartum bi bi riyadil jannati. Ha? to manzo Allah ne ce wannan magana ko wani mutum ne da idan kuka wuce adamu aljanna waye ya bada aljanna farko ku tsaya ku ku sabai suka ce abu aljanna a lahira ake samu sai suka ce wa ma riyadul jannati menene ko fadamun aljanna sai manzo Allah ya ce menene hilakul zikiri inda aka yi zobe ana zikiri ku ba ruwa na na barka da annabi mu dai mun yi zobe muna zikiri kuma annabi ya ce wanda suke gurin a aljanna suke kuma ba mu je lahira ba ba ma ba ake za a samu aljanna a nan ma to ka karyata karyata inda aka yi zobe ana zikiri ba da wa kake yi ku je ku je ku tambaye da wa yake yi an yi zobe ana zikiri manzo Allah ya ce riyadul jannati to da wa yake yi ake ba da mu ba ta wallahi ba da shi tijani kake yi ba ba da shi Qur'an kake yi ba shi dai tijani yayi zobe yayi zikiri ya ce ayi zobe ayi zikiri sai Qur'an yayi ce ayi zobe ayi zikiri ce manzo Allah ne yake koyan aljanna da haka ba shi tijani yake ko yan aljanna ba shi isar da saƙon manzon Allah yake ko yana gabar da manzon ta riyadul jannati idza maratum bi riyadi jannati farto wa ma riyadul janna kila kujitir in ba hasidi ba za a hada ba kasan nan ba mai yin da'ira yi zikiri sai dan ɗari ka kuma mu mu ce kar ku yi ba yan hasada kawai in ba za ku yi ba kuma mai kayan mun sai garku ne kuma sai garku yi ba dan kawai mun riga ba za ku yi ba kuma mai kayan ba ko mu ne muka ce mu yan aljanna bane wanda ya ji haushin mu ma to ohonsa mu dai ba mu muka ce manzo Allah ne ce mu yan aljanna kuma Allah da kansa yake yana son إن لله ملائكة يسيرون في الأرض يتركون مجالس الذكر حتى إذا وجدوا قالوا هلموا إلى حاجتكم فيقفونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا سماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ماذا وجدتم عبادي يفعلون قال وجدنا قوما يذكرونك يهللونك يمجدونك ويسبحونك ويمجدونك ماذا يطلبون مني؟ يطلبون الجنة هل رأوها ما رأوها؟ كيف لو رأوها لكانوا أشد لك تمجيدا وتهميدا حديث صحيح cikin littattafan da babu wanda ya kai su inganci. To sai Allah su subhanahu wataala dan kada tsawaita karshen hadisin ne Allah subhanahu wataala ya ce
abshirhum bi annani uhibbuhum
ku je ku gaya musu ina son su kai ne ku ne masu taruwa a masallaci kuna zikir ku ne ba ku ba ne ku bar wanda suka taru suna yi Allah ya ce yana son sai shi wata jirgin ya ce da kai da iyalanka dai suna son suna son abun suna yabawa da eh, matanka har da surukanka wannan faruwa ya ce wasu jani ba wai ya kirkira ba Allah ne ya faɗa da kansa abshirhum bi annani uhibbuhum kuma su bishara ina son sai ya ubangiji akwai wani fulanu al-khata akwai wani mai yawan zunuban nan mara kirkin shi ma ya zo masallaci yana zaune amma lam lai lam yakun minhu bai shiga cikin su ba lakin habasahu al-uzr ko habasahu habasahu al-haja wata bukata yake so sai an gama jikirin ya samu ɗaya daga cikin su yi magana a kai sai a haɗa da hum qaumun la yasqa jalisu to shi kenan mutum ya zo mu da yi zikirin ba ma a masallaci ya zama shaki ya zama shaki ba sai matarka jalisa tuka sai sai su zama shaki sai su sai su zama shakawa Allah ta karyata Allah ne ta hum qaumun la yasqa jalisu ko bai yi ba an sa ko hada kai ne Allah yana kyauta sai dai ka mutu da bakin ciki sai Allah haka yake kyautar sa wanda ba ta so sai ya bai ina ce wani yake wani ne sam har abada Allah ba zai masa rahama ba sai manzon Allah ya ce manin da Allah ya isa ce manin da ya ta'ala alayya wane ne ya wuce ni din nan har ya isa ya maki ya wakilce ni ya ce har abada ba zan yi rahama ga wani ba ya ce to na yi tafi da kai kai wuta za ka je shi kuma wannan ɗin na ya shi Allah aka ce kyautansa zai samu wani ɗan rance-rance rarrauna ɗan gudur-gudur sultansa baki kirin zai ba shi triliyon ɗari to wannan me ya samu kuɗi ina ma asifa wallahi ko dacewa da kuɗin da ya oho kai kuma ga dogon hanci ga faran fuska ga menene kyautar ko ilimi ni kan wani ba tare muka yi makaranta ba ne ajin mu ɗaya yau ya zo ya zama profesa sai kuma har yanzu ba ka wuce sakandariya wannan zaɓin Allah ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya kayansa zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yin wannan shi kaɗai ne annabin da Allah ya ce ba za a auri matansa ba النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات ما تنسى أوايا قوان in ya rasu babu wani aure tsakaninku da matan manzon shi kaɗai ne kai har baiwa da manzon Allah ya taɓa tarewa da ita ba daman wani ya aure kuma ya fifita gun da aka birne muna jiran wani bom da zai tashi Allah ya kiyaye wannan bom din ran da aka ce wai wasu mutane ne wai sun je ubban manzon Allah wai za su tone wai za su cire manzon Allah a gurin wai wai dan a daina bauta masa su kai shi wani guri Allah sarki dama ka san idan Allah na nufin ka da bala'i sai jefa maka mummunan tunani shi ne Allah ke ce wa yadda insani bi sharri du'a ahu bil kayl in Allah na sai juya maka negative sai ka rika addu'a wa kanka sai ka halaka kana ganin kai ne alhali kana yi wa kanka ne wayannan mutanen arziki ya musu yawa sun ji daɗi sun more sun rasa da za su yi. kuma Allah ya musu talala ya bar su suna ta mulki har shekara wajen sun doki ɗari zuriyarsu to yanzu suna son mulkin ya kare za su tona kabarin manzon Allah ba su sani ba سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقبينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما توبة وأثنى عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليأكلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما ألوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أردتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين هجيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا sun ji daɗi su sani an daɗe dauloli suna rushewa saboda ta'addancin haka aka yi bani isra'ila Allah ya turo buhutun nasara kafiri ba ruwansa da addini amma ga addini ne na allura daga sama na annabi Musa. Musa baitul maqdis ya yace la tadruku hajaran ala hajar. In ana komanda ya ka zo kaga dutse wani hoje akan hoje ba an rusa baitul maqdis in ka bari za a kashe dutse akan dutse ma za a kashe ka dan ka fara korafa ne wani gini kafirai ne na turo su kai wannan wulaƙai? Musulminmu a Bagadada suka yi son sai son zuciyar su suka kashe wanda suka suka rinka abin da suka ga dama. Allah ya turo musu Mogol da tatta. Sun suka rinka yanka musulmi arna ne maciya doki ba ruwansu da addini. Kuma addinin musulunci ne. Suka rinka wulaƙanta. ne masallaci na waye amma Allah ce ne ya dukkan masjida cikin masallaci kama da halu kamar yadda da suka shiga a wala marar tabbiru rusa masallacin na ruwan Allah ginin kun ku ga gina an rusa waye ran zai baci waye ran zai baci da haka karfi yadda su kiro mana wannan bala'i shi kadai ne aka hana yin aka haramta yin alkunya da sunansa a ce maka abin ɗakin manzon Allah na duniya haramun a wani ruwaya wasu kuma sun ce har abada amma dai a wata ruwaya in yana duniya shi ne wanda ya hallata a rance wa Allah da alfarmansa sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ba a taɓa ganin al'aurarsa ba shi ne wanda baya yiwa a ce ya yi kuskure ya yi ya yi ya yi ya yi abin da yake ba daidai ba shi ne wanda babu wani annabin da Allah ya masa salati Allah subhanahu wa ta'ala da shi da mala'ikunsa suna masa salati shi ne kawai shi kadai ne mala'iku suka rinka masa inuwa a tafiyansa a bisa mafi rinjayen shi ne wanda lokacin da za a ba shi wahayi sai da mala'ika jibrilu ya lullube shi babu wani wanda za a masa wahayi aka masa haka shi shine misali mafi cika na mutum cikakke wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake son sa kuma yake son kowa ya gini akan irin wannan tsari na shine ne sadaukar da rayuwarsa annabi shine annabin da aka wajabta son sa shi ne annabin da ke kyautan da ba a ga kyauta irin tasa ba shi ne annabin da yake zaɓin wasu ya bar kansa kana kwana da yunwa a gidansa yana kyautan tsakanin dutse da dutse na rakuma wa wasu mutane shi ne wanda yake da tsananin kwaɗayin alheri ga mutanensa da kuma ilimi ta samu ilimi shi ne wanda ya kai ƙololuwa wajen amana shine wanda ya fi kowa sakin fuska sabai har suka ɗauka su kowa yana ganin kamar shi annabi ya zo san masa Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ba a samu mai gaskiya irin nasa shine wanda ba a taɓa samun mai adalci kamar sa shine wanda ba a taɓa samun mai sifan kamala irin nasa shine wanda da'awarsa ta zama na kowa da kowa shine wanda Allah ya kare haƙoƙin kowa da kowa da shi ne wanda ya fi kowa tausa samun halittar Allah gaba ɗaya shi ne wanda ya fi kowa bayyana soyayyarsa ga mutane kuma ƙarshen magana ma cewa shi ya aiko shi ne don ya cika dukkan wasu makarimar Allah Manzon Allah baharul muhit ne dole ne mu barwa wasu fagen su su shayar da mu su amfanar da mu su kare mu amma ba mu ba da wani haƙƙi ko ƙasani ba daga haƙƙin mamman Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai alal aqal ni a maulidi muna gaya wa duniya ne manzon Allah har yanzu yana da masoya idan kana so ka san yawan masoya manzon Allah ka kirga masu zagayen maulidin Bauchi da Kano da Kaduna da Lagos da Abuja da ina ne da Thailand da Finland da Indonesia Pakistan Afghanistan har Ingila har Faransa har ina ne kaga waɗanda suke fitowa suna daga tuta suna ce sai annabi wannan yana jijjiga duk wasu kafirai don haka ni ina ganin masu yakan maulidi suna yakansa ne don su taimaka wa makiya Allah cin nasara a kan bayan Allah amma wannan duk injina ne ake yi wa manzon Allah kuma ana nuna manzon Allah yana da ‘yan gani kaje har gobe kuma yana da waɗanda in an gansu an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun tsoro ne a duniya har yau har gobe Allah ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya Allah ya ƙara mana albarka, Allah ya albarka wa rayuwarmu, Allah ya albarka wa ‘ya'yanmu, Allah ya albarka wa matanmu, Allah ya albarka wa sana'armu, Allah ya albarka wa dukkan tasarrufa da saka nasu namu, albarkacin shugaban masu albarkan da yake dalilin sa muka taru a nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zan rufe da wata mu'ujizar manzon Allah da na gani bana a Madina. Mun je suna cikin tsananin fari. Yanda wani yake gaya mun cikin mutanen ba ƙananan mutanen su ba, yana ce mun sun yi wata biyu ba ruwa. Yace musu muku Najeriya har muna ganin ruwan har kaman zai mana yawa. To ana ku haka kwana ɗaya biyu sai aka ce mana ana gayyatar mu istisqa'i da halki a Makka a masallacin Makka. Muka je aka yi istisqa'i ko hadari ba ɗaya ba haɗa a sama. kuma tun daga nan ba a sake ba kuma ruwan bai zo ba har na bar makka na koma madina je madina na yi zamana har juma'a ta zo na watan maulidi don na tafi ne farkon ɗaya ga watan rabiul awwal har juma'a ta zo na watan maulidi a na jin ma ba ɗaya ba ne ake ana sauran kwana biyu rabiul awwal na je na ziyarci gidan da aka haifi manzon Allah a nan na buɗe a nan na buɗe maulidi na ni bana a jiki a makka ne na fara buɗewa ne gidan da aka yi manzo Allah sannan na tafi Madina kuma garin manzon Allah ran juma'a limamin Madina ranan ta ɗaya kenan a duniyar musulmi gaba ɗaya mu dai a can juma'a ne ranan sha ɗaya kowa haka ya ɗauka limamin Madina ya yi huɗu ba bayan ya gama ba ya kawo addu'o'in nan na isra'i na manzon Allah ya yi ta yi aka yi ta'ana walau ƙasa ko ɗigon hadari ba washe gari ran asabar ranar sha biyu ga wata rabiul awwal kenan babu hadari ba ruwa har dare daren maulidi kenan ko? To a bara akwai wanda suka taru suka yi ta waƙe-waƙe a jama'anci haka a gaban masallacin Madina wajen inda ubban manzon Allah ce. Bana saboda ba sa so limaman sai zubo suka aka sa ‘yan ‘yan agaji ‘yan ‘yan kura sun suka kokkore mutane aka sa wasu robobi aka kewaye filin gaba daya aka bar shi mutane muka koma gefe ana ta tahani ana ana tahani a wanda ko shahar maulidin nabi daga afghanistan ta duniya gaba daya wannan ke diwani wanda kowace kasa mutum yana irin waken da suke wa annabi na kasan aka rinka rarraba minti sweet ne chocolate ne da dino ne abubuwa biscuit ne haka dai dama an ce a can alawar maulidi in ba ka ga taro ba to ka ga ana raba biscuit da menene a masallacin to in dai ka ga raba kawa da dabino to ba maulidi ana raba biscuit chocolate menene masu tsada fa ba jigari jigari ba to watan maulidi ana ta rabawa ana mun suna ta salatai ana ta nene ne can wajen goma na dare sai aka kece da ruwan sama wa abu yadu yustasqal gamam bi wajhihi limal yatama ismatul lil aramid yau ana yabon annabi ana beken annabi ana kirari wa annabi ana salati wa annabi ana son annabi Allah ya saukar da ruwa wace gari ma aka na ce aga Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna son masoyinsa zai sa ya saukar da rahamansa inda ana son rahama ya kawo rahama wa mutanen madina a wannan lokaci wanda haka zai ta iya haƙuzunin waɗiya gode wa Allah da ya naɗa mana yake nuna mana ayoyi da dalilai daban-daban bisa ga muhimmancin wannan rana ta haihuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين